الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin irshadu ulil basair wal albab linal fiqh bi aqrab at-turuq wa aysar al-asbab na al-shaykh al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau insha Allah ta'ala za mu ɗora daga yadda muka tsaya yau muna lissafin sha biyar kenan ga watan al-muharram hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ya dace da biyu ga watan agusta miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku shi ne karatunmu na farko a bayan dogon hutu da muka yi tun gabanin azumin watan ramalan yau za mu tashi insha Allah ta'ala ɗori ne akan gabar da ba mu kai ta ba kamar yadda na saurara muna mas'ala ta goma sha biyu tambaya ta goma sha biyu akan كيفية تطهير الأشياء المتنجسة هو المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا yanda ake tsarkake abubuwan da najasa ta same su shin kuma wannan tsarkake sun yana wajaba don yin sallah ko ku ba wajibi ba ne karkashin wannan malam ba mu manta ba ya bambanta mana najasa lura da hukuncin shari'a wajen kawar da ita zuwa kashi uku akwai najasa da ya ambace ta najasa mai sauƙi in ba ku manta ba ita ce najasar da ake kawar da ita ko da yayyafi kamar fitsarin jariri da bai kai cin abinci ba ko kuma ake iya kawar da ita koda da sharewa da ƙasa kamar istijimari ga wanda ya fi tsari ko bayan gida kamar takalmin mai sallah da shi ko kuffi kamar jelar rigar mace da ke jan ƙasa duk wannan ƙasa tana iya wato tsarkake dattinsu malam ya kawo irin waɗannan misalsalu a ƙarƙashin najasa mai sauƙi wacce kawar da ita a idon shari'a kawarwa ne mai sauƙi ƙofar kawar da ita tana da faɗi sai ya kawo mana najasa mai nauyi wadda ita shari'a ta tsananta wajen yadda za a kawar da ita sai ya buga misali da najasar bakin kare idan ya yi lallaki kamar yadda hadisi ya tabbata akan haka irin wannan wadda yake kai ga sai an wanke abin da ya lallage a ciki har sau bakwai wanda malamai suka hada kare suka hada alhanzir da kare a wannan babin sai malam ya ambaci najasa matsakaiciya ba za a ce mata mai sauki ba ba za a ce mata mai tsanani ba ita ce sauran najasa da ke jikin tufafi da bigiran da za a yi sallah da jikin mai sallah wanda ake bukatar a kawar da hakikaninta da dukkan abin da zai kawar da ita to wannan batu a cikinsa ne muke a har zuwa gabar da malam yake cewa وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية fa innahu munasibun ghayatal munasaba a idan mun koma ɗan baya kaɗan domin karatun ya ɗoru malam yake cewa annau salis ma siwa zalika minan najasati nau'i na uku najasar da ba ɗayan waɗancan biyun ba alal badani awi saubi awil awani wa nahwiha najasar da take jiki ko tufa ko kwanoni da makamantansu fala budda fiha min zawali ainiha qawlan wahida malam ke ba makawa sai hakikaninta ya kau wannan magana ɗaya ba saɓani wahal yushtaratu ma'a hada ghairahu amla kuma shin tare da kawuwar haƙiƙanin nata an sharɗanta wani abu ko kuwa shin idan najasa ta taɓa tufafi ko jiki ko gurin da za a yi sallah a kawar da ita kawai shine bukata ko kuma shari'a ta ɗora wani abu bayan kawar da ita mala yace as-sahihu zancen da yake mai inganci annan najasata mata zalat ala ayi wajhin kana kawai magana mai inganci shine idan najasa ta kawu ta kowace irin fiska bi ayi muzilin kana da duk abin da ya kawar da ita ko da daidai da tishu ne toilet paper annal mahalla ya tsohoro to gurin da taken yana tsarkaka tun da ta tafi ko me ma tafiyar da ita min ghairi ishtirafi adadin wala ma'in ba lallai sai an sharɗanta sai an yi sau kaza ba kuma ba lallai sai da sharaɗin ruwa ba malam ya maka ishara zuwa ga kenan fahimtar wasu malaman wasu malaman suna ganin najasa ba ta kawuwa sai idan da ruwa aka kawar da ita idan an kawar da ita da wani abin da ba ruwa ba ko da ta tafi to wuri bai tsarkaka ba sai an sa ruwa yayin da wasu kuma suke ganin sai an wanke sau bakwai shi yasa malam yake cewa shin idan najasa hakikaninta ya tafi haka ya biya bukata ko kuwa sai an ƙara da wani sharaɗi bayan haka mala ya ce zance mafi inganci ba bukatar ƙara wani sharaɗi da zarar najasa ta kawu da duk abin da ya kawar da ita to gurin da take ya tsarkaka ba tare da an sharɗanta adadi ko ruwa ba wa huwa zahirun nususi malam ya ce wannan kuma shine zahirin nasoshi da suka yi magana akan kawar da najasa kawai ya zan babu ita shi ake bukata haitu amara shari'u bi izalatin najasati a duk yadda shari'a ta yi umarni da kawar da najasa zancen kenan a kawar da ita wa azalaha taratan bil ma'i wani lokaci shari'a ta kau da najasar da ruwa wa taratan bil mashi wani lokaci kuma da sharewa wa taratan bil istijmari wani lokaci kuma da istijmari wato goga ƙasa ko dutse wa taratan bi gairi zalika wani lokacin ma da wani haka walam ya amur bi gaslin najasati saba'an shari'a ba ta umarni ba da wanke najasa har sau bakwai siwa najasatil kalbi in banda najasar lallagin kare jama'a an gane wannan shine wurin da muka yi burki so idan an hararo mas'alar tamu yanzu malam ya shigo ne magana akan yadda ake kawar da najasa matsakaiciya mun ji lallacin kare sai an wanke sau bakwai mun ji fitsarin yaro da bai kai ya ci abinci ba yayyafi ya wadatar daidai da mazi in bai yawaita ba yayyafi ya wadatar a hadisin miqdad mun ji zailul mar'ati jelar rigan mace in ya bi ƙasa ya kawar da abin da ta ɗiba nan jasa takalmin mai sallah ya zo zai shiga masallaci ya tabbata a hadisi manzon salma ya ce duk wanda yake shakkar takalminsa ko akwai najasa ko ya ga najasa to ya goga a bango a kago zai tsarkake abin da ke kasan takalminsa najasa ko kufi wato dai dukkan najasar da take iya wato ake iya kawar da ita ta hanya mai sauki ba a damu da sai hakikaninta ya tafi ba domin yayyafi a fitsarin jariri ai ba lallai ya tafi yadda fitsarin ba kawai an kashe masa kaifi ne ya wadatar shikin jelan mace in ta ja kwatami ta ja ƙasa ai ba lallai kwatamin ya tafi gaba ɗaya ba amma an yi afuwa shikenan magana ta ƙare an gane takalmi don mutum ya goga shi a ƙasa ba lallai najasar gabarin ɗanta ta tafi ba musamman in ya taka turo so ɗanye akwai yiwuwar in ya goge a ƙasan ma da zai kifa shi a sai kuda ya bi alamar tana nan to amma kuma ya wadatar yin hakan ɗin ire iren waɗannan shi wannan ɓangaren malam ya ambata da najasa khafifa kawar da ita shari'a ta yi rangwame ba tsanantawa najasa saƙila ita ce wadda kawar da ita shari'a ta tsananta kamar wanki sau bakwai to yanzu muna magana akan matsakaiciya wacce ba kalar farko ba ba kalar ƙarshe ba to sai malam ya ce ita kuma ita ce najasar da ake bukatar a ce babu ita bukatar kenan a wajen shari'a a tabbatar da babu ita kawai bayan gida a jikin tufafi kawai a tabbatar da babu shi babu ita babu shi fitsari a tabbatar da babu shi a jikin tufafi ko a wurin da za a yi sallah to sai malam ya shigo wata mas'ala cewa babu itan nan shine haƙiƙanin bukata ko kuma akwai wata bukata tare da hakan sai malam ya ce zance mafi inganci ba wata bukata tare da haka kawai kawar da ita kenan duk abin da zai sa a ce najasan nan ba ta nan shi kenan an kawar da ita to ba bukata ba ba sharaɗi ba ne sai da ruwa ruwan ba sharaɗi ba ne sai mai tsarki mai tsarkakewa ko ruwan kumfa ne ya kawar da ita tax an gane ku ko ruwan coca cola ne ya kawar da ita ita ita ita mirindar janta ya zauna a wajen najasa tax ko da ƙasa aka kawar da ita ta tafi kai ko rana ne ta bigi tabarma ko riga ko menene ya zama najasa ta tafi babu ita babu alamata shi kenan ta tafi kina zancen da malam yake ba sharaɗi ba ne abin da wasu malamai suke faɗa cewa sai da ruwa kamar da yake a malikiya sai da ruwa ba za ta kawu ba da ruwa ba malam ya ce la ba sharaɗi ba ba sharaɗi ba ne sai an yi sau bakwai kare ne kawai ya tabbata lallaginsa sai an wanke sau bakwai da haka in mun fahimci gabar da malam yake magana a kanta shine ita najasa haƙiƙaninta ake bukatar ya zam an kau da shi da koma menene amma dai ku sani cewa abin da ba sai an gaya muku ba najasa ba ta kawuwa da najasa cewa ko ma menene ba nuna cewa to ko da najasa ne ba ya nuna cewa ko da ruwan najasa ne a to ai najasa ta tsari ke yau duk abin da zai kawar da ita wanda shi din mai tsarki ne to in dai ta tafi to ta tafi sai malam ya ce وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية kuma kamar yadda wannan shine abin da nasoshin shari'a suke hukuntawa nasoshin shari'a abin da suke hukuntawa kenan kawai a ce babu najasa fa innahu munasibun ghayatal munasaba hakan ya dace hakikanin dacewa wato wannan fahimtar da muke akanta cewa kawar da ita shine kawai bukata ba da wani sharaɗi ba wannan shine yafi dacewa da zahirin nasoshi li'anna izalatan najasati mala yace domin kawar da najasa min babi izalatil ashiya'il mahsusa yana daga babin kawar da abubuwa masu motsi duk ɗaya ne kawar da najasa mala yace daidai yake da kawar da abu mai motsi idan aka ce ka kawar da takalmin can aka ce ɗauke takalmin nan kaga ko ka ɗauke da hannunka ko ka tura kara ka tunkuɗe shi ko ka sa wani ya ɗauke ko ka hure shi da bakinka in za ka iya bukata da ya bar wajen duk wani abin da aka ce a kawar da shi bukata shi ne a ce babu shi to mala yana maka ishara zuwa ga cewa ita ma najasa haka ne bukata a ce babu ita walidhalika qala al-fuqaha mala yace saboda haka ne ma malaman fiqh suka ce innaha min babi turuki kawar da najasa yana daga babi na bari allati al-qastu izalatu zatiha wacce manufar da kawar da haƙiƙaninta بقطع النظر عن المزيل لها ba tare da la'akari da abin da zai kawar da ita ba shine bi qat'in nazar da yanke gani shine ba da la'akari ba ba tare da la'akari da abin da zai kawar da ita ba nan babu turuk a wajen malamin fiqh ko usul kishiyan babun af'al ne kuna ji ko in sun ce babi na turuk suna nufin turub kishiyar af'al shari'a tana tafiya ne tsakanin al'awamir wa nawahi al'af'al wa turub al'awamir suna babin af'al annawahi suna babin turuk gane ko suna babin turuk bari kawarwa yana babin bari amma inda za a tambaye ka a babi na wasa kwakwalwa a ce maka wanke fitsari a jikin tufafi aiki ne ko bari ne a babin wasa kwakwalwa kaga za ka ce aiki ne saboda wankewa ne to wannan nazara ce hakikiya kai wa abin ka yi kalli abin ne a zahiri a hakikaninsa amma a hukunci a shari'a turuk tark ne tark ne wato kana barar da najasa ne daga wannan mai daga wannan tufafin haka wannan aikin da kake yi na kawarwa ne ba na samarwa ba ne tunda na kawarwa ne to babinsa a ilimin usul babin turuk ne ba babin af'al ba ne kun gane so duk kuma abin da yake babin turuk hukunce hukunce su sun sha bamban da abin da yake babin af'al an fahimta so abin da yake babin turuk yana babi ne na hani ɗaka yanzu idan an yi umarni da kawar da najasa to haƙiƙanin wani umarnin hani ne akan zama da najasa shine hakikaninsa hani ne akan zama da najasa haka babin turuk ne shi kuma babin turuk yana da bambanci da babin af'al ta wurare da dama kamar niyya kaga babin af'al bai yiwuwa sai da niyya amma babin turuk shi niyya ba sharadi ba ne ba sharadi ba ne so idan aka ce kawar da najasa yana babin turuk kenan yana babin ibadun da ba sai da niyya ba suke samuwa malam da zo ya fayyace mana mu ƙara fahimtar cewa kawar da najasa babi ne na turuk ba babin af'al ba ne zai fayyace mana malaita saboda haka ne malaman fiqh suka ce yana daga babin turub allati alqasdu izalatu zatiha wacce manufar da shine a kawar da hakikaninta bi qat'in nazari anil muzili muzili laha ba da la'akari zuwa ga abin da zai kawar da ita ba ولهذا لم يشترطوا فيها نية كاغني ko saboda haka ne ma ba su sharɗanta mata niyya ba wato ba sai da niyya ba kawar da najasa da a ce za ka manta a ce tufafinka akwai najasa a jikinsa sai ka manta da batun najasar gaba ɗaya sai ka ɗauki tufafin sai ka sa a ruwa sai ka wanke shi ba kama tuna najasar ba balle kai niyya ka wanke tufafin ka tas sai bayan ya bushe ka goge sai ka tuno au ni fa kayan nan ma akwai najasa a jikinsu to kaga in ba dan yana babin turuk bane ba sai fa ka sake wankewa da niyyar wanke najasa domin inda babin af'al ne wannan aikin naka ba zai wadatar da kai a matsayin ka sauke nauyin ibada ba kamar wanka wankan janaba wankan janaba yana af'al ne ko yana turuk af'al ne awamir ne wankan janaba to sai ka zo da janaba tare da kai ka dawo daga jeji sai ka ce bari dai kai wanka ka ka ji daɗi ko kuma kaddara ma juma'a ce bari kai wankan juma'a sai ka zo ka kai wanka wankan juma'a irin yadda kake wankan janaba kamanta sai da ka je masallaci ana hudu ba sai ka tuno ashe baka yi wankan janaba ba yanzu wannan wankan da kai duk da iri ɗaya ne fa bai maye maka gurbin wankan janaba ba tunda wankan janaba yana babin af'al ne su kuma af'al sai da niyya to yanzu yi aikatawarka ba zai biya maka bukata ba saboda rashin niyya amma yanzu wannan mai wanke tufafi kawar da najasa da yayi ba da niyya ba tunda bukatar shari'a kina ce babu mai ba najasar kuma babu ita shikenan bukata ta biya suna buga misali da biyan bashi biyan bashi biyan bashi yana babin af'al ko babin turuk babin turuk rabuwa ne da haƙƙi an gane rabuwa ne da haƙƙi to tun da yana babin turuk to ba sai da niyya ba eh ka biya bashi ba sai da niyya ba idan bashin ka ya biyu misali sai aka ji labarin wani sai ya samu labarin ina korafi ina bin ka bashi baka biya ni ba yau wata uku yace min nawa ne nace dubu sha ɗaya ne sai irgo dubu sha ɗaya sai ya bani yace ga kuɗinka na biya masa shin wannan bashin ya biyu bai sani ba fa bai ɗaura niyya ba kuma shi to kaddara shi kuma yana can yana cewa shi kuma yana can yana cewa na ga uban da zai kwata masa dubunsa sha ɗaya na ci tare da wannan mugun nasa bashin ya biyu ya biyu babu turuk ne ya biya bashi bai sani ba shi sa ai inda a ce bashi yana babin af'al to da ba za a iya biya mamaci ba baniya an gane yawwa don haka a kawar da najasa yana daga babi na turuk don haka ba a sharɗanta masa niyya ba malam ya ce wala fila adamiyin hakan nan kuma ba su sharɗanta masa aikin ɗan adam ba kawar da najasa ba su sharɗanta masa aikin ɗan adam ba tunda ba sai da niyya ba to ba sai ka aikata da kanka ba falau غسلها من غير نية da zai wanke najasar ba da niyya ba au gasalaha gairu akilin ko kuma mara hankali ya wanke ta mahaukaci kawai ka zo ka samu wani mashirmacin gidanku taɓaɓɓe ya kwaso kayan ka gaba daya ya zuba a cikin daro ya ta kwarkwada su kawai ya wanke ya shanya kuma kayan nan akwai masu najasa a ciki to baka cewa sai an sake wanke mai najasar tunda mahaukaci ne ya wanke shi kuma mahaukaci aikinsa baya inganta ta ce maka wannan ba aiki bane ai bari ne ai wannan tarki ne eh au jaa halma'u ko kuma ruwa ya zo wa tufafin fansabba alaiha sai ya zuba a kanta tahurat wannan najasa ta tsarkaka ruwa ya zo ka cire saboda najasar ne ma ka cire ta sai ka shanya a igiya kalanka ya igiya zuwa washe gari sai aka yi mamakon ruwa cikin dare yayi wa rigar tsinannen duka kawai ruwa kan ta yi shirkif ta kasance har inda raro ruwa ne yake zuba shikenan najasa ta wanku bi khilafi taharatil hadasi sabanin tsarkin hadasi allati hiya ibadatu la budda min niyyatiha wace ita kuma ibada ce dole a niyya to shi kuma hadasi fa turuk ne ko ko ko, ko af'al ne dauki hadasi ha dauki hadasi na'am af'al ai ai sannan kuma sannan kuma idan ka dubi hadasi wani abu ne hukunci mara hakika an gane ko kawar da hadasi aikata tsarki ne gane kawar da hadasi aikata tsarki ne don haka yana babin af'al ne suna babin af'al ne to ibada ne labudda min niyyatiha washtarata al-hashari'u min an-niyyati wat-tartibi wal-muwalati wal-kayfiyati ma yujibu an takuna ibadatan maqsuda shari'a sai ta sharɗantawa tsarkin hadasi sai ta sharɗanta tsarkin hadasi kama daga niyya da jerantawa da kuma gaggautawa da kaifiya siffa ma yujibu an takuna ibadatan maqasuda tsare-tsaren da suke wajabta ta zam ibada maqasuda wata shari'a ta nufa wata ibada ce da shari'a take da wata manufa ta musamman akanta ya wuce irin ibadar kawar da najasa da manufar kenan ka ce babu ita shikenan ba wani abu la amma ɗauke hadasi idan ka dubi yadda shari'a ta tsara jerantawa da gaggautawa da kaifiya da adadi wannan yana nuna muka cewa wata ibada ce makasuda don haka ta shiga cikin af'al an yi umarni da yin ayyuka na musamman a cikinta wali hada shuri'a fi hada nau'in adad don haka ne ma irin wannan nau'i na tsarkin hadasi aka shar'anta adadi wa taslisu fil wudu'i hakan nan ukuntawa a alwala wa fil ghusli kullihi ala al madhhabi haka a wanka dukkan kowace gaba ta wanka a mazhabar hanbaliya uku uku ne ba iya kai ba ko ina sau uku uku ne zaka wanki gefen nan sau uku gefen nan sau uku kaza sau uku kaza sau uku wa ala sahihi malaka amma zance mai inganci ba mazhabar ba wata riwaya a mazhabar la yushra'u illa taslitu ifadatil ma'i ala ra'si ba a shar'anta ba sai ukunta mala da ruwa aka wannan shine aka shar'anta kawai a shi aka shar'anta yi sau uku zuba ruwa akai amma sauran gaban wanka ba a shar'anta yin su sau uku uku ba kun gane mala yace haythu warada fihi alhadith wannan shine wanda hadisi ya zo a kansa amma sauran wanke tsagin jiki sau uku wannan ba wani dalili da ya zo a kansa shi sama ce ba a shar'anta ba ma yi sau uku ba zancen bai inganta ba ba a shar'anta ba amma a manhabar hambaliya to duka uku uku ne ko ina in dai wanka ne wa ammal mashhuru min al mazhabi fi hadha an naw'i min an najasati malaka ma abinda ya shahara a mazhabar hambaliya a wannan nau'in na najasa wani nau'i na wani nau'i a a a annajasa almutawassita almutawassita wacce wacce bukata shine a kawar da ita fala budda min ghaslihi bil ma'i sab'a marratin abin da ya shahara a mazhabar hanbaliya dole a wanke sau bakwai kun ji zancen da mala yake a baya ba yace bukatar kawai a kawar da ita babu wani sharadin adadi ko sharadin ruwa to a mazhabar hanbaliya dole irin wannan najasar ko fitsari a jikin tufafi ko bayan gida a jikin tufafi ko a jikin mai sallah ko a bigiran da za a yi sallah dole a wanke sau bakwai ba sai kare ba ƙiyasan ala najasatil kalbi malam ya ce sun yi ƙiyasi ne akan najasar lallajin kare walakinnahu qaulun fi gayati dha'f malam ya ce sai dai wannan batu ne wanda yake da matuƙar rauni والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع ما لا يتي إن فذا أي قياسي to fa dole ne shi kiyasi ya zama al'aslu wato hukuncin asali da za a kwafa dole ya zama yayi daidai da daidai shine musawa dole ya daidai da daidai lilfar'i da kuma reshen da za a ɗora irin hukuncin a kansa don kun san kiyasi mun yi da kuwa usul ko yana da asul yana da faro asul shine wato hukuncin da za a kwafa far'i kuma shine hukuncin da za a samar to dole wancan nassin ya zo daidai da wannan si kamantacceniya ta wata fiska da malamin usul suke ce mata me na'am illa dole su kamantacceniya a illa shi yasa malam yace wal qiyasu la budda fihi min musawatil asli lil far'i shi qiyasi fa dole ne da asali da reshen sa su yi daidai wa daida a illa kenan wa annahu yuhkamu ala al amrayni bi hukmin wahid kuma a qiyasi ana yi wa al'amuran guda biyu da asalin da reshen hukunci ɗaya. Falmusawatu muntafiyatun, Mala ya ce to, daidaituwa a nan korarre ne babu, a ina? Ya zaɓa tsakanin kare da bayan gida, lallagin kare da fitsari, mai ta ina suka yi kamantacce ne, wata illa ce za ta haɗa su, an gane ko? Yawwa. malaci falmusawatun muntafiya nan babu kamantacceniya ba da ma khassa shari'ul kalba bizalika mala yake cewa in banda dai in banda dai shari'a ta keɓe kare ne da wannan kare in banda shari'a kawai ta keɓe kare ne da wannan wal hukmu mukhtalifun hukunci kuwa ya bambanta فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب ما yace a wajen masu faɗin wannan kiyasin la yujibuna turaba duk da haka ba sa wajabta sai an sa ƙasa eh ba na karen ba na kare shi nasu yayi magana akan sa to da suka yi kiyasin to far'in da suka masa hukunci irin na karen ba su wajabta sa ƙasa ba a yi sau bakwai kawai abin shi haka ba wajibi bane sai an sa kasa amma dai kun ji wannan malam ya kawo mana ne a matsayin ilimi amma malam ya shure wannan ya ce duk ba bukatarsa yawwa wa haisu tabayyana kaifiyatu izalati najasati bi ikhtilafi ahwaliha malam yace yayin da ya bayyana mana yanda ake kawar da najasa bi ikhtilafi ahwaliha da yadda da tare da bambancin halayen najasa din fa kullu najasatin yajibu izalatuha mala yace to fa dukkan najasar da kawar da ita yake wajaba fa izalatuha min albadani was-thawbi wal-buqati shartun li sihhati salati to kawar da ita a jiki da tufafi da wuri da za a yi sallah sharadi ne na ingancin sallah an gane wannan can a'a bayan malam duk ya ga wannan bayanin yanzu mun fahimci cewa yanzu malam mun fahimci cewa dai malam ya ture duk wani sharaɗi na kawar da najasa in banda kawai kawar da ita kawai ta tafi shine sharadi bukatar kawai shine ta tafi ba tare da la'akari da me ya kawar da ita ba sau nawa aka yi kafin ta tafi duk wannan ba bukata in mun fahimci wannan sai malam ya dawo kuma ya ce to ga wani ilimi duk lokacin da ya wajaba a kawar da najasa zai dawo kan wannan magana duk lokacin da ya wajaba a kawar da najasa to kawar da ita a gangar jiki da tufafi da wurin da za a yi sallah sharaɗi ne na ingancin sallah duk rigimar najasa in ana maganar kawar da ita ba ci ba in ana maganar kawar da ita duka akan sallah ne da haka a duk lokacin da kawar da najasa ya wajaba to ku sani cewa maganar sallah ne magana ce ta sallah da haka ba za ta inganta ba dole sai an kawar da ita لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب saboda umarnin shari'a da ta yi da tsarkake jiki da tufafi wa zalika la yajibu li ghairi salati amma hakan baya wajaba in ba sallah bane ba na'am dan zaka tashi da azumi a ce kuma jikinka akwai fitsari ba sai ka wanke ba a ce tufafinka akwai najasa to ba sai ka wanke sannan ka dau azumi ba ba za a ce ai mai azumi ba kyau ya tafi da najasa ba a inda za ka wuni ba kai sallah ba ka wuni da ita eh babu wani abin da aka sharɗanta maka kawar da najasa in ba sallah ba hmm? ka iya cewa dawafi ko to ana ba shi hukuncin sallah an ce sallah ai ka rinka tsora dawafi a bayanta yawwa fa ta'ayyana wujubuhu lis-salati don haka sai wajibcin kawar da najasa ya zama dole don yin sallah wa qauluna malam yake amma da muka ce kullu najasatin yajibu izalatuha du najasar da ya wajaba a kawar da ita ya faɗa a baya an ce muku zai dawo kan magana da yace dun najasar da ya wajaba a kawar da ita ihtirazun min amraini yace mun faɗa haka ne domin mu kiyaye wasu lamura guda biyu domin mun kiyaye wasu abubuwa guda biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki idza tarra insanu ila baqa'iha idan mutum ya matsu zuwa ga wanzuwarta idan mutum ya matsu zuwa ga wanzuwarta ita najasa anan kawar da ita ba zama wajibi kuma ko da sallah zai shi sa malam yace fa kullu kukule ce sai yace yace fa kullu najasatin yajibu izalatuha duk najasar da yake wajaba a kawar da ita to ba makawa sai an kawar da ita sallah ta inganta to abin da yasa yace duk najasar da yake wajaba a kawar da ita saboda akwai najasar da baya wajaba a kawar da ita sai yace ta kasu kashi biyu ta farkon idan mutum ya matsu da wanzuwarta bi an ajaza anil ma'i dan zaka yi tambaya ka ce kamar yaya mutum ya matsu da wanzuwarta sai ce maka kamar ya gaza samun ruwa ya gaza samun ruwa ko ya gaza amfani da ruwa ya gagare shi allazi yuzilu ha ruwan da zai kawar da ita wa zairihi da kuma wani ruwan bai samu ruwa ba bai san wani abu ba ruwa ba auka ne durruhu izalatuha ko kuma kawar da itan zai cutar da shi ba lafiya a ce za a kawar da ita kuma to cutuwa zai dambo ne duk jini cike yake da jini in an sa ruwa ka ce a wanke gyambo an za a taɓa sa ruwa a ce bari a wanke gyambo sul shi kenan dan kawai a kawar da najasa zai yiwu ba cutuwa zai aw lam yajid illa sauban najisan yusalli bihi ko kuma bai samu ba sai tufafi wanda yake najasa da zai sallah da shi ya samu ruwa sai wannan mai najasa kaga nan ma ittarra ila baqa'iha dole ya matsu zuwa ga wanzuwarta wanzuwarta shine me shine yin sallah da ita au hubisa bi buqati naja bi buqati najasatin ko kuma an tsare shi a gurbin najasa kaje aka rufe shi a kurkuku dukkan fitsari ne a kele a wajen zarnin fitsari ne kawai ta ko ina duk wanda aka ɗaure a wajen nan ne kashinsa nan ne fitsarinsa kuma an kawo wani sabo ma haka za a jefa shi ba a wankewa ba a sharewa la yastati'ul khuruj ko al khuruj minha ba zai iya fita ba daga wannan wurin fa hadha mutarrun to wannan matsatse ne zuwa ga sallah da najasa wal mutarru ma'zurun ittifaqan malam yace ittifaqi akai cewa matsatse na da uzuri dan haka a masa afwa wa alaihi an yusalli fi hadhihi al hal wajibi ne a kansa ya yi sallah a wannan halin kun ga a wajen larabawa hal mace ce hadihil hal ba hadal hal ba eh wajibi ne a kansa ya yi sallah a kan a wannan halin wala yu'idu fiha ko wala yu'idu fiha wa alaihi an yusalli fi hadhihi al-hal wala yu'idu فيها كلها أه؟ ولا يعيد فيها كلها wato wajibi ne a kansa ya yi sallah a cikin wannan halin ba zai maimaita sallar ba a cikin najasar dukkanin sallar duk sallar da ya a cikin najasar ba zai maimaita ta ba alal qawli sahih mala yace bisa zance mai inganci alladhi tadullu alayhi al-usul shar'iyya wanda ginshikan shari'a suke nuni zuwa ga zuwa gare shi wa amma al-mashhur min al-madhhab mala yace amma abin da ya shahara a mazhabar hanbaliya fiha dangane da irin wannan najasa ta matsuwa fa inahu aidan la yu'idu eh ba zai sake ba idza hubisa bi buqatin najisa idan aka tsare shi a guri na najasa wala idza salla hakan nan idan yayi sallar wa ala badanihi najasatun a gangar jikinsa akwai najasa ya'jazu aw ya tazarraru bi izalatiha wanda ya gaza ko zai cutu sanadin kawar da ita lakinnahu sai dai a mazhabar ya tayammamu anha zai mata taimama idza kanat alal badani idan najasar a gangar jiki ce qiyasan ala tayammumi lil hadathi suna masu yin qiyasi akan taimama saboda hadathi kun gane an gane kuwa wato idan gangar jikin mutum akwai najasa a mazhabar hambaliya ba hali ya kawar da ita kaddara yana da alwala ko kuma zai yana da damar da zai alwala amma ba shi da damar da zai kawar da ita to zai mata taimama ita ta wannan najasa gane ba wai taimama ɗaya zai ba taimama sallar zai yi ba taimama zai yi wa wannan najasar ita ma ya dafa ya yi taimama saboda ya ɗauke wannan najasa kamar yadda ake taimawa don hadasi to yanzu hadasin ya masa alwala ita shi kuma kabasin sai masa taimama wa amma najasatu saubi wal buqati wannan idan najasar jiki ne a mazhabar amma najasa idan ta tufa ce ko ta gurin sallah fala yatayammamu lahumu qawlan wahidan har a mazhabar zance ɗaya ba zai musu taimama ba haka zai yi sallah da su wasahihu aiba mala ya ce to zance mai inganci wala najasatal badani to hadda najasar jikin ma ba bukatar yin taimama yadda muka faɗa haka zai yi zai yi sallar ne a haka a matsayinsa na mai uzuri li'anna al-qiyas ala al-hadathi ghairu sahih mala ce domin qiyasi akan hadasi malam ya ce ba ingantacce ba ba ingantaccen kiyasi ba walau kana sahihan da kuma kiyasin ya inganta la wajaba an ya umma alladhi ala albadani was-sawbi wal buqati to da ya wajaba ya game najasar da ke gangar jiki da ta tufafi da ta bigiran sallah in dai za a yi kiyasin ya inganta ba dalilin cire tufafi da gurin sallah in za a kiyasin ya inganta to dukkan ukun wuri uku za su shiga tun da ku bai inganta ba to duka uku ma ba za su ba za su shiga ba wa shari'u innama shari'at tayammuma lil ahdath faqat shari'a kadai ta sharɗanta taimama ne wato don hadasi kadai da yace ahdath karuruwa domin akwai babba akwai karami an gane ko wato ire-iren waɗannan maganganun na malam suna farfado da da ɗalibin ilimi ya rika fahimtar yadda ake amfani da nassi kuma zai yi saurin wayewa da gane ƙoƙarin malamai na ijtihadi ba da garaje zai yaudaru da kowane ijtihadi ba idan yana cin karo da irin waɗannan bayanan maganganun kuma ya fahimci yadda ake aiki da nassi to ba kowane ijtihadi ne zai yaudarar da shi ba to amma kuma dole yana bukatar tarbiyya kar ka ganan da nan malam yana wargaje kiyasin yana cewa kiyasi ne gairu sahih inda kiyasin ya inganta don me aka ware kaza aka bar kaza ka ɗauka cewa abun wasa ne ka ɗauka cewa wanda ya kiyasin yana da ƙarancin ilimi ko wanda ya kiyasin bai san abin da yake yi ba haka bane ba ma'aunai ne kai baka san su ba to kiyasin da ilimi aka yi shi da ma'aunai ko da ko wata mahanga ba ta kalli ma'aunan a matsayin ingantattu ba shi wanda ya kalle su ya kalle su a matsayin ingantattu kuma dama haka halin istihadi yake tun da gaskiya ɗaya ce to dole wani ƙoƙarin duyan da aka sha wahala wajen yin sa in bai dace da gaskiya ba dole ya zama yasashen ƙoƙari ko da kuma shi Allah zai ba shi lada gaskiya ɗaya ce idan ta ɓullo a wani wuri to duyan da aka samu bambancin fahimta duk ƙoƙarin da ke wannan ɓangaren dole ƙoƙarin ya zama yasashen ƙoƙari ba za a aiki da shi ba saboda ba zai zama gaskiya ba don gaskiya ba ta zama biyu an fahimta malam ya ce wa amma idan sallafi saubi najisin amma idan da zai yi sallah da tufafi mai najasa fa'alayhi li'adatu alal mazhab wajibi ne a kansa ya sake a mazhaba nan fa'alayhi nan ala ta luzumi ce kun san a ilimin usul wa'inan harufan suna da ma'ana ala fi li bi ila an da sauransu suna da ma'anoninsu na ilimin usul to daga cikin ma'anonin ala a ilimin usul akwai alwujub an gane ko kamar yadda Allah yake cewa wa alal ladina yutiqunahu wa alan nasi hajjul baiti wannan aladin lil wujub an gane ba wai kawai fasara akan akan kawai shikenan ba ko wajen fassarawa wararre mai fassara zai ce wajibi ne shine alamar ya fassara ala kenan shine hakikanin fassara ala shi yasa shi ma tafsiri yake bukatan ilimin usul saboda ma'anoni na haruffa a wajen malamin usul suna da muhimmanci sosai wajen fassara nasu a tsaye malam yake cewa fa'alaihi li'adatu alal mazhab wajibi ne a kansa ya sake yadda kamar yadda ke a mazhaba walaisa li hadha alqawli hujjatun aslan malam yace wannan zancen babu hujja kwata kwata in an ji sun ce asala wa lokacin suna nufin kada au cewa wanda ya yi sallah a tufafin najasa sai ya sake sallar malam ce babu hujja akan wannan wasahihu abin da yake mai inganci ma taqaddama annahu yusalli wa la yu'id abin da ya gabata cewa zai yi sallarsa haka ba zai sake ta ba fa inna Allah ta'ala lam yujib ala ahadin an yusalli al-fard marratayn domin Allah madaukakin sarki bai wajabtawa kowa bai wajabtawa wani yayi sallah sau biyu ba eh ya sallar farilla ya sallaci farilla ɗaya sau biyu ba illa idza akhalla bima yaqdiru alaihi sai dai idan ya wato sai dai idan ya tauyi shine akalla sai dai idan ya tauyi bima ya qadiru alaihi abin da yake da iko a kansa min wajibati har shar'iyya na daga wajibanta na shari'a to anan kan tunda zai iya kuma ya tauye shi shi yasa masu karatun fiqh suke cewa wanda ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah bai tuna da shi ba har idar da sallah ko to zai sake ta zai sake wannan sallar kwata-kwata ya bar ruku ko ya bar sujada ko ya bar fatiha kuma sai da ya sallame sai ya tuna in ba nisa suka ce ya tashi ya yi raka'a madadinta madadin raka'a da ya rasa wannan abu ya yi sallama ya yi ba'adi idan ku al'amarin ya yi nisa ya tsawaita to dole sai ya sake sallar kaga wannan akalla bi wajibin ya kadiru alai ya tauye wani wajibi da yake da iko a kansa an fahimta nan ma kenan banda wajibin da baya da iko a kansa kamar wanda ba zai iya sallah a tsaye bai sallah a zaune ya tauye wajibi amma ba zai ba da iko a kansa so ba zai maimaita wannan sallar ba gane me yasa malam yace ya kadiru alayhi din wajibin da ba za ka iya baka da iko a kansa shikenan ba zai sa ka maimaita ka maimaita sallah ba don haka a nan malam abin da yake nufi dai shine dukkan wadda matsuwa ta sa yi sallah da najasa a jikinsa ko a tufarsa ko ya sallah akan wuri mai najasa matsuwa ko larura ta sa ya yi sallah a haka to ba zai sake wannan sallar ba don ba dalilin sakewa ya sake ne da uzuri a ya yi ta ne da uzuri karbabbe al'amru sani malam yace lamari na biyu ai malam na magana da ihtirazi ko yawwa ihtirazi ihtirazi na farko shine matsatsai ijirazi na biyu al-ihtirazu minan najasati allati yufa anha wato mun ce kawar da najasa da ya wajaba don mu kiyaye najasar da ake mata afuwa najasar da aka mata afuwa kawar da ita ba wajibi bane ana sallah da ita najasar da aka matsu da ita kawar da ita ba wajibi bane ana sallah da ita najasar da aka yi mata afuwa kawar da ita ba wajibi bane ana sallah da ita aw yu'fa an yasiriha ko kuma ake afuwa akan kadan dinta najasa ce amma in ya zama dan kadan ne za a kawar da kai kaddami wal qai'i wa nahwihima kamar jini da amai da makamancin su ana yi musu afuwa idan sun zama kadan sun zama kadan فإنه إذا صلى مع وجودها domin da zai yi sallah tare da samuwar irin wannan najasa ta afuwa haitu ufiya anha a irin halin da an riga da an yi afuwa irinsa fa inna salatahu sahihatun ittifaqan to lallai sallarsa ingantacciya ce malam yace babu sabanin malamai wa hadha ma'anal afwi anha wannan shine ma ma'anar yi mata afuwa shine sallar ta inganta in ka ji an ce wa yu'fa an yasiri dami wa athari dummali idza lam yunka ko jimala mai Allah ne ko a shimawi mai ziya ne ma ko wa yu'fa an yasiri dami ana yin afuwa ga jinin da yake dan kadan wa athari dummali malam yace da gurbin ko alamar maruru idan lam yunka idan ba tatse shi akai ba kamar a tatse shi ya dan huji haka yana dan yoyo dan abin da yake fita din nan kadan a bakin wannan an masa abun afuwa ne to idan an yi sallah a haka me ma'anar wa yu'fa ko an yi sallah a haka tayi shi sama da cewa hada ma'anal afu anha wannan shine ma'anar yin afuwa in an yi sallah tayi ba wata afuwa ce ta daban ba tunda mun yi magana da ku cewa du magana a kan kawo da najisa na saboda sallah ne dan mutum ya tafi da najisa a jikinsa ba za a ce yayi laifi ba ya yi zunubi a shirya yaya za ka yaya haka kana tafiya da da, da wando mai fitsari wannan ai zunubi ne wannan ai haramun ne za ta a a waye hana in zai yi sallah dai dole ya kawar da shi a halin da yake zama dole an fahimta da haka kenan afuwar ta ingancin sallah ne wallahu a'lam Allah shine mafi sani za mu dakata daga wannan gabar mun gama wannan tambaya sai tambaya ta sha uku idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu a cikin ladansa abinda nayi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh